a cikin wannan gari namu malam abdullahi tarabutu da fatan muna fatan allah gafarta malam allah kai haske kabarinsa wanda kuma suka ci gaba bayan su allah taimake su ya karfafa su muna fatan allah sa mu dace kamar yadda ake kawo wa'azi duk bayan sati biyu da yau sai aka hango wannan masallaci domin a zo a tunatar insha Allah malami na farko da zamu gabatar a nan wajen da zai zo ya mana wa'azi ya tunatar da mu shine malam Ibrahim Aisa Musharif insha Allah tare da shi kuma akwai ɗaya daga cikin alaromin mu a aran ma'awal Adamu insha Allah shine zai zo ya taimaka malam wajen kawo ayoyi kafin tasowar malam za mu gabatar da malam awal zai so mu kira malam awal bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها أنكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد يا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Malam Abdullahi Tarbutu. Ba don komai ba sai domin gabatar da wa'azi na dukkanin bayan mako biyu da ke ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'atu wa iqamati sunnah. wanda cikin iko Allah subhanahu wa ta'ala da gaddarawansa ya sanya karatun yau a nan za a gabatar, a wannan masallaci kuma na ɗaya daga cikin manya-manyan mu wanda suka gabace mu, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube kabarinsa da rahama, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya alhimta bayansa. Shugabanninmu na addini da na gargajiya da na siyasa muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya masu gamnakatar muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya datar da su da mu gaba daya a yau talatin ne ga watan shawwal shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai malin ya ce yau ɗaya ne amma sarki musulmi ya ce yau talatin ne To wanda kuma ya daidai da goma sha takwas ga watan April, wata na hudu, wata na yin albashi, shekara na dubu biyu da ashirin da shida miladiya na annabi Isa alaihi salatu wasalam inshaha. A ‘yan uwa mun tsayo a wannan bagire ba don komai ba, sai domin tunatar da juna, wanda wannan ɗin aiki ne na maluma, to su kuma maluman sai suka ce mu ne ya kamata ko mu ne za mu zo mu gabatar da wannan karatun duk da sanin kanmu da cewa mu ‘yan agaji ne kuma na baya-baya sosai haka kuma ‘yan social media ne shi ma na baya-baya sosai amma sai aka ce mu ne za mu zo mu gabatar da karatun bi izinin lahi ta'ala to muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar cikin abin da za mu faɗa muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai mu fahimci daidai kuma mu dace a gidan daidai fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ɗan uwa abin da ya kamata na yi magana a wannan tsayuwa wato shine abin da ba zai wuce hadisi ɗaya haka zan karanta na ja baya ba wanda wannan hadisi kuma yana da alaka na kusa-kusa gare mu mu musulmai kuma yana da alaka kusa-kusa ga abin da ya shafi usulul ibada usul al-mu'amalat da usul al-aqida wanda ya kamata musulmi har kullum ya yi tunani ya san cewa akwai abin da ya sa Allah ya halice shi wannan kuwa ba komai bane sai domin ya bauta wa Allah azza wa jalla yasa Allah yake cewa wa zakir fa inna zikra وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
Allah azza wa jalla yace wato da Allah zai yi bayani game da abin da ya shafi makasurin halitta, da abin da ya shafi makasurin abin da ya sa ya halitti mutane domin su masa, sai ce wato, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wanda wani shine muhalli shahi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna Allah ya ce lalle ban halitti aljanu ba wal insa illa liya'budun da mutane ba face su bauta min inda Allah subhanahu wa ta'ala da ‘yan uwa idan mun fahimci wannan ayar, mafhuminsa shi ne makasurin abin da ya sa ya halitte ka kai bawan Allah a doron ƙasa shi ne ka bauta masa. Duk abin da zai biyo bayan bautar Allah nan, to shi ba zai bayu ne ba don komai ba, sai domin ya sauƙaƙa maka bautar Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. To shi yasa hadisi da zamu karanta kai tsaye ka da alaƙa da usulul iman, haka ma kuma yana da alaƙa da usul al-aqida. In an ce usul ana nufin tushe, wato tushe ana nufin background ana nufin fila shine ma'ana usul idan kuma an ce al'ibada wannan abu ne sananne ismun ne jami'in lima yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al az-zahirati wal batina abinda yake nufi da al'ibada ko al'ibadat ana nufin ismun jami' suna ne gama gari na komai da kowa likulli ma yuhibbuhu Allah na dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi yake so wa yardahu kuma yarda da shi min al-aqwal na daga cikin zantuttuka bayanai wal a'mal na ayyuka az-zahiratu wal batina wanda yake a zahiri ko kuma wanda yake a boye saboda haka in wa musulmi wannan hadisin ba kowane hadisi bane face hadisin nan da aka rawaito shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu حديث هنا توا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتقي المحارم تكن أعبد الله وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما يحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وأنا حديثي حديثي wanda imam al'albani ya sahanta shi a cikin littafinsa silsilatu a hadisu sahiha hadisi ne wanda ya zo daga abu huraira abu huraira yana cewa wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat yace wane ne zai karbi wayannan kalmomi daga gare ni fa ya'mal bihinna sai ya aiki da su aw yu'allimuhunna ko kuma ya karantar da wayannan kalmomin man ya'mal bihinna ga wanda zai aiki da su wayannan kalmomin fa qala abu huraira a cikin wannan zaman da ake yi na majalisa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai abu huraira ce ana ya rasulullah gani ya ma'aikin Allah saboda abu huraira har kullun yana gaba gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dare ba rana yana kasance yana lizimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ya zanto shi ne wanda ya fi rawaito da hadisai masu tarin yawa kuma sahihai dukkanin su zaka same su daga Abu Hurairah ne. ko kuma kace aksar yawancin su daga Abu Hurairah ne. to wannan sahabi sahabiyul jalil sai ce ana ya rasulullah yace gani ya ma'aikin Allah fa akhadha bi yadi sai Abu Hurairah ke labarta mana yace sai manzo Allah ya rike hannuna da ya rike hannunsa fa atta khamsan ay fa zakara khamsan sai manzo Allah ya ambata masa wayansu ababe guda biyar wa qala sai yace ittaqil maharima takun a'badallah yace ittaqi mahari yace ka nisanci abin da ya shafi haramtattun ababuwa takun a'badallah in kai hakan zaka zamto a'bad mafi gaba gaba cikin wa'anda suke masu bautan Allah azza wa jalla to sai manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya ga masa haka sai ce warba bima qasama Allahu lak sannan ka yarda ka samu nutsuwa bisa ga abin da Allah subhanahu wataala ya raba ya kasa ya baka idan ka yi hakan to lalle takun aghnan nas zaka zama tun mafi wadatuwan mutane wa ahsin ila jarik sannan ka zama mai kyautatawa makotanka idan ka zanto hakan takun mu'mina zaka zanto mu'mini wa ahsin lin nasi أو واحب للناس sannan kuma ka so wa mutane ma yuhibbu li nafsika bisa ga abin da kake so wa karan kanka takun muslima idan kai hakan zaka zanto cikakken musulmi wala tuksiru dahika haka karka zanto mai yawan dariya fa inna kasratu dahiki saboda yawan dariya tumitul qalb yakan wato kashe zuciya to yan wannan hadisi hadisi ne kamar da na faɗa hadisi ingantacce wanda yake kunshe da ababe masu tarin yawa duk da na san lokaci yana harara na amma ya kamata na haska cikin ababe guda biyu ko uku haka kafin a ce lokaci yayi abu na farko ban manta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya kama hannun Abu Huraira sai ce ittaqil maharima takun a'badallah yace ka nisanci wato haramtattun ababuwa da Allah ya haramta saboda idan ka ne santi ababe da Allah subhanahu wataala ya haramta to lalle zaka zamto mafi gaba gaba cikin bayin Allah masu bautan Allah saboda haka ƴan uwa musulmi har kullum mu sani duk lokacin da muka nisanci haramtattun ababuwa na daga shirka ne uququl walidain ne as-sarq ne hasada ne dukkanin haramtattun ababuwa cin mushe ne, tsafi ne, dukkanin abin da ka sani haramu ne in ka nesance shi, to za ka zamto raƙamul awwal a cikin menene a cikin bayan Allah masu bautan Allah. Za ka zamto first class a cikin masu bautan Allah. Idan kana so ka ɗara ga kowa, to ka zamto kai kana mai nesantan harabtattun abubuwa. Ke sa daga cikin sahabbai da magabata sukan tambayi manzon Allah daga cikin sahabbai cewa menene ne haramtattun ababuwa manzo Allah ya ambata musu domin su nisance shi haka ma cikin magabata sukan wato abin da ya shafi tafiya mai tsawon gaske domin koyan ababe haramtattu da su nisance shi to shi yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi yana fara cewa an bashi wayansu ababuwa da ba ba wayansu annabawa ba daga ciki akwai jawami'ul kalim wato za an bashi abin da ya kasance zai faɗi wani kalma ɗaya-ɗaya kaɗan in kuma aka fassara ta aka yi sharhi sai ka samu wannan kalman an samu fejina da yawa da littattafai da yawa to shi maza Allah sallallahu alaihi cewa ittaqil maharima takun a'badallah ka nesanci haramtattun ababuwa idan ka nesanci haramtattun ababuwa lalle zaka zamto daga cikin bayin Allah na gaba gaba wanda dama ko Allah subhanahu wataala mun faɗa cewa ya halitte mu ne ba don komai ba sai don mu bauta masa shi yasa annabawan Allah gaba daya babu wanda ya kyamace ya zamto shi bawan Allah ne dukanninsu akan danganta su da cewa a ba su wani kalmomi amma abin da suka faɗa shine kada kada gururuta su kamar da aka furuta annabawa da suka gabace su to saboda haka in wa musulmi lalle musulmi in yana sanci haramtattun ababuwa to lalle zai samu nutsuwa a rayuwarsa na duniya kuma lalle ya sani shi yana daga cikin manya-manya gaba-gaba cikin waɗanda suka ga zanto masu bautan Allah a doron ƙasa muna addu'a Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa a bisa ga wannan ƴan uwa musulmi akwai ababe da dama wanda suka zanto haramtattu wanda ya kamata a ce an abin da ya shafi ambace su ba don komai ba domin tunatarwa ne daga ciki akwai shirka shirka musulmi ya kamata ya nisance shi shirkan nan kama daga cewa Allah yana da ɗa ko kuma ka ce Allah yana da mata har ka kai ga cewa annabi Isa ɗan Allah ne har ma ka kai ga wayansu ababuwa wanda kai tsaye na ta kusa ko ta nesa kai tsaye ko ya shirka ne to lalle musulmi wajibi ne ne irin sun ce su saboda idan ya mutu kan shirkan na Allah ba zai gafarta masa ba Allah ya cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah azza wa jalla yace inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bi baya gafartawa wa'anda suka mutu suna hada shi da wani a cikin ibada in uwa bauta ibada Allah kadai yake wa aiki ne na Allah kadai yasa bayansa su masa duk wanda ya juya akalan ga wani ko wani shehi ko wani limami ko wani ko zuciyanka ma ka fifita shi fiye da nassi ko wahayi to sai a ce ka bauta zuciyanka to saboda haka yawan musulmi Allah dai ce lalle duk wanda ya mutu yana mai shirka Allah ba zai gafarta masa ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wataala kan gafartawa wani wanda yayi ai zunubi wanda bai kai shirka ba to saboda haka yawan musulmi mu nisanci shirka abinda kuma zai nuna maka wato munin shirka wato shine idan kai haska ga wani aya cikin suratul an'am da Allah subhanahu wataala yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا na'am ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم
نعم الله عز وجل يتي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai cewa su zo ya karanta musu ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangijin su ya haramta musu menene wayannan ababuwa sai Allah ya ce Allah tushriku bihi shay'a kada su hada shi da kowa wa bil walidaini ihsana game da iyaye kuma abin a kyautata musu wala taqtulu awladakum Allah ce kada ku kashe yayanku min imlaqin saboda talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ce lalle ku din mu ne zamu azurta ku har ma su din bisa Allah ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun Allah ya ce wato wala ta- taqrabu alfawahish Allah ce haka zalika kar ku kusanci alfasha munanan ababuwa Allah ce lalle kar ku kusance su ma zahara minha wa ma batan wanda ya bayyana da wanda yake boye Allah ce duk ku kusance su Ta Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah haka kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta muku ku kashe illa bil haqq sai dai da haƙƙi bisa Allah ce zalikum wasaqum bi Allah ce kamar haka ne fa ake muku wasiti la'allakum taqilun domin ku zamto masu tsoron Allah domin ku zamto taqilun masu hankali to yan uwa wannan aya kai tsaye mun duba shi yana da alaka da abin da muka karanta yana daga cikin ababe da aka haramta shine karo na farko shirka yan uwa musulmi wajibi ne kowa ne sance shi shirkan nan kuma aka ce shirka mutum sai ga yana kai shi nesa sai kaga yana kai yana kai wa irin su gidan Jacob yana kai wa irin su gidan Eze yana kai wa irin su gidan kaza kaza amma a karan kanka da gidanka da anguwanka idan ka mai da hankali za ka ga ana ƙwarya ƙwarya irin wa'annan kalmomi ɗin. To in wa musulmi wajibi ne musulmi a karan kansa ya kare kansa ga shirka, wajibi ne ya kare ahalinsa daga shirka, wajibi ne ya kare ‘yan anguwansu daga shirka, wajibi ne kuma ya kare ‘yan garinsu daga shirka. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala nan yake cewa Allah tushriku bihi shay'a lalle kada hada kowa da Allah. A wanda ake bautawa Allah shi shi kadai ne wa ilahukum ilahun wahid. Abin bautanku Allah shi shi ne ɗaya-ɗaya wanda ya kamata wajibi tilas a bauta masa. To daga cikin ababe da aka haramta cikin wani ayan mun ji an hana mu cewa kada mu a kashe ‘ya'yanmu. Kashe ‘ya'ya a wannan zamani ya zanto ruwan dare. Mace za ta je ta yi zina ta ɗauki ciki, sai ta je ta zubar da ciki. Mace za ta je ta ɗauki ciki, sai ta aihu, in ta aihu sai ta zauna a kan ɗan nan ta kashe shi. mace za ta haihu in ta haihu ɗan nan ba ba na sunna bane to sai kaga ta je ta jefar da shi to kaga wannan dukkanin su wato zai zamto alama ne na kashe na kashe rai kuma Allah ya haramta haka to saboda haka yan musulmi wajibi ne mu nisanci wannan wajibi ne mu nisanci wannan haka zalika Allah subhanahu wataala cikin wani ayan ya nuna mana cewa wajibi ne mu nisanci munanan ababuwa alfasha wanda ya bayyana ko kuma ya kasance a ɓoye dukkanin su wajibi ne musulmi ya nisance su to wannan wani ɓangare na farko kenan cikin wannan hadisin manzala sallallahu alaihi cewa a ittaqi mahari wato wajibi ne musulmi ya nisanci ba haramtattun ababuwa to kaga daga ciki wayannan ababen da muka lissafo gaba ɗayan su suna daga cikin munanan ababuwa da wajibi ne musulmi ya nisance su kuma ya kasance ya kawar da kansa gare su gaba ɗaya to abu na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Huraira warba bima qasama Allah laka takun aghnan nas manzo Allah yake cewa warba bima qasama Allah sannan kuma ka yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya raba ya baka na daga abin da ya shafi arzikinka ne ko daga matanka ne ko daga 'ya'yanka ne kuma menene gona ne menene duka ne da Allah ya baka to ka godiya gare shi shi ɗin ya wadace ka saboda idan kai hakan sai manzo Allah yake cewa Abu Huraira takun agnan nas zaka zanto wadatattun cikin mutane wato zaka zanto mafi wadatuwa cikin mutane amma duk wanda zai zanto bai yarda da abin da Allah ya bashi ba yana ganin Allah ya bashi kaɗan ya ba wa ɗan uwansa da yawa yana ganin shi Allah baya son sa ne masa wannan to sai ya kasance ya samu cikas kuma ba zai wanye cikin waɗanda suka zanto wadatattu daga cikin bayin Allah ba. Bishe yasa manzo Allah sallallahu alaihi Abu Huraira warba bima qasama Allah lak ka yarda ka nutsu da abin da Allah subhanahu ta'ala ya raba ya baka. Saboda in kai hakan takun aganan nasi zaka zanto daga cikin wadatattun mutane. A wannan kuma in wa musulmi zamu ga cewa wannan kaulin yana nufin cewa dai musulmi ya yi matuƙa ƙoƙarinsa sa wurin samun kansa yana mai godiya ga Allah cikin abin da Allah ya bashi kaɗan ne ko da yawa ne ce sa wani daga cikin a magabata mutum ne wanda ya kasance ba shi da cikakken hankali ya zo masallacin juma'a sai limami ya makara limami bai zo ba ana ta jiran limami sai wani mahaukacin na ya inkara zai hau kan membari sai mutane suka hana shi suka ce kai wannan mahaukaci ta yaya zai hau kan mambari me zai ashe ban san wato wani kolon mai ilimi bane ba sai wani suka ce a bar shi a bar shi a bar shi hau malami ne ai daga baya ne ya samu wannan tabo hankalin sai bawan Allah ne ya hau kan mambari yayi khutba khutba mai jan hankali khutba wanda ya kasance mai tunatarwa yake cewa ya ku bayan Allah yace lalle ku sani Allah subhanahu wataala ya halice ku wato bangare biyu ne daga cikin ku Allah ya halice ku wayansu mawadata wayansu kuma sai Allah ya halice su wato fakire ne ba su da komai to amma sai ce sai aka waye gari yanzu wannan magana ai gaskiya ne ko wayansu mawadata ne wayansu kuma fakire ne kenan wannan ba Allah ya faɗi gaskiya sai ce amma cikas da aka samu shine mawadata sai suka gagara godiya ga Allah subhanahu wata'ala ba su gode Allah ba ita su kuma matalauta da Allah ya zamto ya ba su kadan ya ba su kadan daga cikin arzikin su su kuma sai suka gagara yin hakuri yace to saboda haka ya ku taron munafikai a tashi ayi sallah to kun ga wannan mahaukaci dai yayi na siyayen wa musulmai ya nuna cewa menene ya nuna cewa lalle idan Allah ya wadata ka to lalle ka gode wa Allah yasa Allah ya ce la in shakartum la لئن azidannakum شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah azza wa jalla ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ce wa iz ta'azzana rabbukum ka tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake shela yake cewa la in shakartum idan kun gode wa Allah to Allah ya ce la azidannakum sai Allah ya kara muku wa la in kafartum inna azabi la shay Allah ce idan kuka kafirce wa godiyar Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle wa azabansa la shadid da radadi take to saboda haka in wa musulmi idan Allah subhanahu wataala ya wadata ka da abin da ya wadata ka bai wadata wani ba to lalle kai godiya ga Allah subhanahu wataala shi yasa game da abin da ya shafi a mushrikai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke rayawa cewa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kamata a bawa annabci ba su daga cikin su ya kamata a bawa wannan annabcin sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون في الله يتي للي أهم يقسمون رحمة ربك التي شين سوني سكي رب رحمة الله نعن نفسي da Allah ya baka sune suke badawa ba su bane Allah ne yake badawa to sai Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya idan suna ganin annabci Allah ne ya ba wa manzon Allah ba su bane ba to su sani abinda Allah ya wadata su da su na dukiya na kaza na kaza na kaza da Allah ya ba su to Allah ya ce shi kam shi ya ba su ba ma wancan annabtan ba to dai wannan ayan yana nuna cewa duk abin da Allah subhanahu wataala ya baka to ka gode masa saboda dama Allah bai halicci kowa cewa zai bashi ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba wa wani kaɗan sai ba wani wani da yawa wanda aka ba wa kaɗan domin ya riki wanda aka ba wa da yawa ɗin mai hidima gare sa idan to lebura gare sa yana masa aiki shi kuma yana biyan sa to kaga wannan a ayan sai kasance ya daidai da wannan faɗin cewa lalle warba bima qasama Allahu lak takun aghnan nas in ya zanto ka gode wa abin da Allah subhanahu wataala ya baka kaɗan da ya baka ka gode masa to sai ka zanto cikin bayan Allah wanda suka zanto masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala a kuma ne kamata in dakata na ga mai tsayarwa ya zo ya tsaya a abin da yake na uku hudu biyar da shine mazala ce wa ahsin ila darik takun mu'minan mazala ce lalle ka zanto mai kyautatawa makotanka in wa lalle kyautatawa makwabta wani abu ne mai kyau manzala na cewa mala'ika jibril yana ta masa wasiya yana ta masa wasiya har ma yake tsammanin cewa za a sako da wahayi da ɗimi-ɗimi cewa lalle idan mutum ya rasu makocinsa zai menene zai zai zai zanto zai abin da ya shafi wato ci gadansa amma saboda babu wani a musulunci to Allah bai bai sako da aya ba to amma duk wannan yana nuni zuwa ga cewa muhimmanci da daraja na abin da ya shafi makoci lalle wajibi ne mu kyautata wa makotanmu manzo Allah yake cewa Abu Hurairah وهب للناس ما تهب لنفسك تكن مسلما yace haka zalika ka sowa mutane abin da kake sowa ranka duk abin da kake sowa wato mutane ke kasance abin da kake sowa ranka ne in kai hakan to lalle zaka zamto mumini daga cikin muminai to kaga wannan dukkanin su usul ne na abin da ya shafi al-ibada to sai manzo Allah cewa wala tuksiru dhahika manzo Allah lalle kar ka zanto mai yawan dariya e kome aka yi za ka kyalkale dariya kome aka fara suka yi dariya to lalle dariya kuma yana daga wani bangare ne na hauka to sai maza su sanar cewa kar ka yawaita yin dariya a in kai karanta mai yawan dariya to sai maza ke cewa fa inna kasratu dhahiki tumitul qalb domin yawan yi yawan yin dariya ba kokutawa komai kai dariya ita lalle yana kashe rai to yawan musulmi wa'annan ababe guda biyar wasiya ne daga manzala sallallahu alaihi wasallam na'am na'am yana kashe zuciya ko ba tana kashe ko yawa to saboda haka ya musulmi mu yi matuƙa kokarin mu wayannan ababe guda biyar da manzo Allah ya rike hannun Abu Huraira ya masa wasiya to ya kasance musulmi kar mu yi kasa a gwiwa muna mai ɗabbaka wayannan ababuwa idan muka ɗabbaka su to mun ga ababuwa ila inda ya kasance maza su san ya ambata yace zaka zanto musulmi zaka zanto mu'mini zaka zanto mai godiya ga Allah zaka zanto kaza wannan kuma ababe ne na musulmi kowa yake so ya samu ya dace da shi saboda haka ne kamata zaka ta wa bi hadha al kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah
alhamdulillah alhamdulillah mun saurari nasiha daga bakin ɗaya daga cikin mu Ustaz Ibrahim Aishami Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi Allah kuma ya bamu ikon amfani da abin da muka saurara babu shakka wannan ya yi ƙoƙari wajen janyo mana hankali akan hadisi wanda yake ɗauke da fa'idodi masu tarin yawa hadisin abu huraira kamar da malam ya karantar da mu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin sabbansa a zaune wata rana yake ce musu wane ne zai koyi wasu kalmomi kowa zai karantar wasu kalmomi guda biyar da zai aiki da su sannan ko kuma ya karantar da wani wanda zai aiki da waɗannan kalmomi guda biyar abu huraira ya amsa cewa shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya riƙe hannunsa kamar yadda malam ya karantar da mu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karantar da abu huraira waɗannan kalmomi guda biyar kaban da suka yadda muka ji ɗaya bayan ɗaya a daga bakin malam babu shakka a kafin zuwan mai gabatarwa a takaice a dunkule malam abinda ya karantar da mu da kuma abinda shi wannan hadisin yake ɗauke da shi shine wato ana nuna mana muhimmancin wato gudun abinda Allah maɗaukin sarki ya haramta yana da matuƙar muhimmanci kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa ma'abada al'abiduna bi shay'in afdal min tarki ma nahahumullahu an shine masu bautawa Allah ba su bautawa Allah ba da abinda yafi su bar abinda Allah ya haramta musu duk da cewa malamai sun yi sharhin ita wannan magana ta Hassan al-Basri suka ce abinda ake nufi shine maimakon ka je ka ci gaba da aikata wasu abubuwa na nawafil kamar ka dinga azumi na litinin da alhamis sannan ka dinga kyauta da sadaka da sauransu amma kuma kana gefe guda kuma kana ci gaba da tsula tsiyarka kana ci gaba da ayyuka na asha ko wani abu mai kama da wannan to gara ka bar waɗancan abubuwan da ka ake aikatawa na filfilu ka bar wato gara ka bar aikin alfasha sannan waɗancan ayyukan na nafila su ma ka bar su yafi alkhairi yafi falala a musulunci bisa gaje ka ci gaba da ayyuka marasa kyau ka fake da ayyuka na nafilfilu da kake yi ganin cewa ko dalilin yin wannan zai sa a wato waɗancan abubuwan da kake yi su gushe to gara ka bar wannan ayyukan na nafila da kai na azumin litinin alhamis ko kuma kyauta ko sadaka ko wani mai kama da wannan akan ka ci wato sannan kuma ka bar wancan aikin alfashan ya fi falala addinin musulunci sannan a kamar yadda wato ya karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqil maharima takun a'badan nas ma'ana ka ka ji tsoron aikata ayyuka da Allah madaukakin sarki ya haramta to zaka kasance masi bauta a cikin mutane ma'ana idan ka kasance ka nisanci abin da Allah ya haramta to zaka kasance kai ne kai ne mafi mafi bauta a cikin jama'a a cikin al'umma da kake rayuwa da su ko kuma a cikin al'umma sannan da kuma yanda malam ya ci gaba da karanto mana su waɗannan khisal ɗin guda biyar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da Abu Huraira sannan ya ce warda bima qasama Allah lak takun aghna nas ka yadda da abinda Allah ya rubuta maka za ka kasance mafi wadatar mutane wannan ana nuna mana wadatar zuci ka kasance ka yadda da abinda Allah ya raba maka kada ka koma zuwa ga roƙo ko ka koma zuwa ga aikata wato wato sana'a ta haram ko san ko wasu abubuwa da na wato da zaka aikata na haram da su kawo maka dukiya wanda za su kawo maka kuɗi ya zanto ka ƙi ka yadda da abin da Allah maɗaukin sarki wato ya raba maka idan ka yadda da abin da Allah ya raba maka ba tare ka je roƙo ba ba tare ka aikata ayyuka na haram ba ya ce to za ka kasance mafi wadata a cikin mutane mutane za su dinga ganin ka mawadaci mai kuɗi mai arziki amma kuma ba san cewa wadatar zuci ce ba kawai saboda haka malami na gaba da zai ja hankalinmu a wannan guri shine Ustaz Ahmad Tijjani